والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عين ثلاثة شابك كينان دوات الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 muna kuma biyu ga watan 11 uku ga watan 11 shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama a masallacin arewa cikin garin Gumel dan ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari satin da ya gabata mun yi karatu ne akan yadda ya dace a roƙi Allah maɗaukakin sarki a yi addu'a ga irin wacce Allah ke karɓa yana karɓa ne da wanda ya yi ta da tatacciyar niyya kuma kai tsaye Allah yake bukata ba wargi ba wasa a cikin wannan addu'a ɗin kuma aka karantar da mu duk abin da za a roƙa a roƙa da gaske a roƙi babban al'amari Allah ba abin da yake masa nauyi duk abin da ya bada bai tsone komai a wajen Allah madaukakin sarki ba to tun da ya karantar da mu addu'a idan za a yi addu'a ya za a yi shine zai karantar da mu akan cewa babu rafa'ul aidi fi du'a babin da yake magana akan daga hannaye a lokacin addu'a kaga sanu a hankali kamar janta yake ana addu'a in ana addu'ar ya za a yi ana daga hannu wannan shi ne musulunci duk abin da yake da gurbi a addinin musulunci insha Allah akwai babinsa cikin addinin musulunci duk abin da ake takaddama sai an je an dawo an lalumo an murda hadisi an murda aya to kamar an so a wahala kai ne amma in dai yana da gurbi za ka gani karara ina ga daga hannu a cikin addu'a kamar abin da ba za mu damu kanmu ba wani lokacin ko gudu ka je ka ce Allah ya tsare addu'a ce ko amma sai da manzon Allah ya karantar da kai in za a yi addu'ar ga yadda ake yin ta akwai daga hannu shine Imam Bukhari ta karo ma hadisai din babu rafa'ul aidi bid du'a حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن كليح قال أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو هب وهب قال ra'aitu ibn umar shi wahab sai yake cewa ya ga abdullahi dan umar wa ibn zubairi da abdullahi dan zubairi ya da'uwa ni mutanen biyu ko sahabban biyu suna addu'a abdullahi dan umar da abdullahi dan zubair yudirani birrahataini ala alwajhi suna juya tafukan hannunsu sai zamanto suna kallon fuskarsu a lokacin da za su yi addu'a. Ma'ana sun tashi addu'a kowane yana ɗaga hannun shi, in ya ɗaga zai juyo ya kalli fuskar shi. Yudira ne, bilwahatai ne, suna juyo da tafikan hannayensu guda biyu alal wajhi su kalli fuskarsu. Wannan shi ne hadisin da Imam Bukhari ya buɗe babin da shi, amma hadisi ne ba'ifi ko asar ne mawukufi, kuma sannan duk da haka bai inganta ba. to amma shi ya kawo maka shi ne don ka gane in an ɗaga hannun ya ake ɗagawa ba ma ki a ce ma ɗaga hannu kusan su ne sauran hadisan da za mu samu ɗaga hannu ɗaga hannu to amma ɗaga za a yi zankala su za a yi sama haka ko kifo su za a yi ko juya su za a yi ko ya za a yi da su duk a ɗagawa ci to watakin shi ne hadisin da ya samu na farko wanda zai fara maka magana ana ɗaga hannun cikin hannun tafin inda fari shi ake juyowa ya kalli fiska amma hadisi ne wanda yake bai inganta ba sauran bayansa insha Allah dukkanin su ingantattu ne hadathana musaddad qala hadathana abu awana an simak ibn harb an ikrima an aisha radiyallahu anha زعم وعن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها إكرمة yana cewa ya ji Aisha annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yad'u tace ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a rafi'an yadayhi ya daga hannayen shi yaqul a cikin addu'ar yana cewa inna ma ana basharun ya ubangiji ni mutum ne fala tu'aqibni Allah karka mun uquba karka kama ni ayyuma rajulin min almu'minin kowane mutum ne cikin masu imani azaituhu na cutar da shi aw shatamtuhu ko na ci zarafin shi fala tu'aqibni fihi ubangiji karka mun uquba akan shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce da karshen rayuwarsa ya tabo yana yawan yin wannan addu'a din ya ubangiji ni ma mutum ne kamar kowa zan iya yin hukunci ya zama to bai yi daidai da abin da kake so kuma mutane nake mu'amalanta a cikin mutanen wani zan iya faɗan kalma in cutar da shi ba ma ke ana zaune ana jin daɗi sai a ce kai Allah matsa daga nan gurin wannan kalmar matsa ɗin ina jin rubuta ta a ba in ba ta wa mutum daɗi a ran shi ba Allah zai hisabi a kanta. So, irin wannan wanda na cutar da shi, aushe tamtuhu ko na ci zarafin shi, kalmar shatamu ana fassara ta da zagi, amma dai cin zarafi ba sai lallai zagi irin na maguzanci ba, ka gaya mutum kalmar da bata dace ba, sha-sha-sha, banza, dallagan shi. Ko? Za ga wani lokacin babba yana gaya wa yaro ba tare da ya ba ta kima ba, ikon da dalla, ɗan iska, kaga irin kalma za ga kamar ita ce ta sa'a ta faɗe ta amma akwai cin zarafi a cikin faɗarta ta yace to inda za a samu wani mai cikin masu imani a ce na cutar da shi ko na gaya mashi kalmar da bata dace ba fala tu aqibni fihi ya Allah karka mun uquba a saboda shi muhalli shahidi ne manzon Allah yana daga hannu lokacin da yake wannan addu'ar ga Allah madaukakin sarki حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قدم الطفيل بن أم الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل ابن أم الدوسي يازو وجمع ذن الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا من ذن الله inna dausan kada asad wa abad daus kabila ta kenan kabilar da ya zo daga gun wata ya musu shelan musulunci ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a wa abad amma ta ki karɓar addini fada Allah alaiha manzo Allah yi addu'a Allah ya tsine mata albarka ita ce karmar ala fada Allah alaiha yi addu'a Allah ya tsine mata fada'ullaha laha to a yi mata addu'a da alkhairi, alaiha kishiyar alkhairi a kanta. Fastaƙabala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama alƙibla, wannan mutumin yana addu'a tun da kan ƙabilar ne ya zo, an yi kira sun sun sabo Allah, a yi addu'a, manzan Allah kawai sai ce to, yana gama kawai sai ya juya alƙibla. Sun bani sun lalace ko? ko ba su bari ba manzo Allah zai addu'a har ya juya alqibla ko fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alqibla wa rafa'a yadayhi ya juya ya kalli alqibla ya daga hannayen shi waɗansu wanda suke zaune gurin suka ce shi ke nan dausu sun halaka tunda manzon Allah an ce ya addu'a ya juya alqibla ya daga hannu kuma addu'ar da aka nema ta sharri kuma manzan Allah ne zai addu'ar aka ce sun halatta. Fabannan nasu annahu ya da'o alaihim, wanda suke zaune sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kenan sai suka yi tsammanin mummunar addu'ar zai yi. Faƙala sai manzan Allah ya ce, Allahumma hadi dausan, Allah ka shiryi ƙabilar dausu, wa tibihim ka zo min da su suna masu imani. kaga manya kenan ko e kai kai iyaka taka wata kilbacin abin da zaka iya kenan amma abin da Allah zai yi bai kare ba dan haka kai ma in kai da awa kai da awa kai da awa kar ka dauka an kare akwai sama da kai fawqa kulli bi ilmin alim wa fawqa kulli da'in du'a ko sama da duk wani mai ilimi akwai masu ilimi sama da duk wani mai da'awa akwai yan da'awa a saman shi sosai kuma duk sama da mai iyawa akwai kuma ubangijin masu iyawa din da haka shi da aka ce yi addu'a sai ce to Allah ka shirye su ka zo min da su suna masu imani kuma da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan addu'ar tashi amma dai muhalli shahi shine an samu daga hannu shi ma a cikin wannan addu'a din حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس قال قحط المطر an samu fari na ruwa ruwa ya yi karanci aman wata shekara sahatan maqaru aman ruwa ya yi karanci wata shekara faqama ba'dul muslimina ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yawmal jumu'ati sai waɗansu musulmi suka tashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar juma'a aka buƙaci manzon Allah yayi addu'a kenan faƙala shi wannan mutumin ya ce ya rasulallah ta haɓari matsaru ruwa ya yi ƙaranci wa addabatil ardu ƙasa ta ƙirƙashe ta bushe amfani yana ƙonewa ya lalace wa halakal mal dukiya tana salwanta tana lalacewa wani bashir ya ce halakal mal a nan gudun kamar da sai wa ta fassara ne wa halakal mawashi dabbobi suna mutuwa saboda kawai zafin rana ake bugawa kuma babu ruwa to ko dan adam ne aka ce ga zafin rana ga karancin ruwa ga karancin abinci wanda kaga ya jure sai wanda Allah ya jure da shi to dabbobi suna mutuwa fa rafa'a yadayhi ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sai ya daga hannayen shi sama lokacin da aka gaya masa yace wama yura fis sama'i min sahaba a sama ba a ganin ko da girgije kwaya ɗaya saman fes kashi amma da aka gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ɗaga hannaye shi famadda ya daidi ya ɗaga su sosai hatta ra'aitu bayaba ibqaihi har sai da na hango hasken hamatar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yastaqillaha yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shayar da wannan ruwa ɗin. Ba ma sallai da Juma'a, mai ruwa da yake cewa ba mu gama sallar Juma'ar ba, hatta a Hamad Shab, har sai da wani saurayi niyya alƙaribu dar wanda yake dab da gida a rujua ila ahlihi ya koma zuwa ga iyalai shi. Ma'ana yanzu da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta tasowar gajimare ko girgije da haɗuwarsa ya zama gashin maran da ya fara zubar da ruwa abinda yake tsakanin hudu ba ne da sallar juma ba a yi sallar juma ba har wani yake ƙoƙarin ya bar sallar ya koma gida da gudu saboda kan ruwa ya dake shi fadamat juma'a tuni sai da aka samu juma'a guda wannan ruwan yana zuba kwana nawa kenan kwana takwas ko yini takwas ruwa yana zuba tun daga juma'a a juma'a fadamar juma'atu falamma kanar juma'atun lati taliha da juma'ar da take binta ta zagayo faqala sai shi wannan mutumin yace ya rasulullah ko shi ko waninsa tahaddamatul buyut gidaje sun zube eh ruso kaga kenan ba daga farkin na corona ok kwalikin ɗan fulani rusowa daga can beke tsawon ruwa in yayi komai yana faruwa ta hadda matul buyut gidaje sun zube wahtabatul rukuban matafiya an tsare su masu ƙoƙarin fatauci su je su kawo abinci ruwa yana zuba ya za a yi ko mota sai ba raƙumi ba dole fakawa ake a gefen titi a jira a ga ikon Allah sai dai ruwa idan bai yi ruwa da haka to duk masu tafiya ko a rike su kyam an tsaya kawai haka yanzu aka ce sati guda ba niƙa ba markaɗe ba cefane ba garin kwaki wato yana ga za a sha wahala matuƙa da gaske musamman rayuwar yanzu da take sai an girka da safa akan wuta da rana akan wuta da daddare akan wuta su gara su wani lokacin wutar sau kaɗan ne ake kirga ta ko kaɗan ne ake ɗora ta galibin abincin ba dafawa ake ba madara ko zuma nono cikwi inabi to su gurasa sunan da za a ce a dafa su su ma kuma gashi ne eh sai wanda Allah hore musu in za a ci romo wato wanda za a dafa akuya kenan da wani to za ga su galibin abincin ba da huwa ba ce tafi yawa cin sa haka ko sarrafa shi shine abin da yafi yawa irin su mazarkwaila in an dafa su kenan ko an daka su ko irin su alkashi da wai za ga su ne abincin nasu to amma mu namu da kullun akan wuta kuma aka yi sati ana zuba ruwa to wanda ba su da kitchen babu kuka gas kaga ai an samu bala'i kenan wa hatabasur ru'ata wa hatabasar rukban fatabassama li sur'ati malalibin adam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai murmushi saboda saurin kosawa dan adam da wannan sati shine yake kuka babu ruwa wannan satin kuma shi da yake kuka a ɗauke ruwan wa ƙala biyadihi sai manzan Allah ya sake ɗaga hannayen nashi Allahumma hawalaina Allah maɗaukakin sarki wannan ruwan a tura shi sasanninmu a tura shi bayan gari wala alaina Allah kar ya zamanto masifa ce a kanmu fata kashafat anil madina gaba ɗaya da ruwan da girgijan gaba ɗaya sai suka yaye daga garin madina sai gari da ta yi haske kuma yanzu kowa zai fito ya ci gaba da harka gari ya yi haske gari ya yi abin sha'awa wanda yake gada maka ƙarfin mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ƙarfin imanin shi ga Allah madaukakin sarki me za a fidda mana na bigiwa a cikin hadisi akwai darussa masu kyau a cikin hadisi me za a fidda mana na'am ai na faɗe ta ta gaban da ita wa alaikumun salam na na muhimmancin addu'a da yin ta abin da ya dace a yi ta sai dai ta ƙara bayani tana an daɗe ana farin ya halatta a yi roƙon ruwa ɗaya kuma ya halatta idan ruwan ya fi ƙarfin ku roƙi Allah ya daidaita muku biyu na ya halatta a gaya wa liman lokacin da yake hudu ba a yi roƙon ruwa uku na na e mujiza mai yi magana a kanta sabu fil na muhimmancin addu'a ranar juma'a to to me zai hana mu bari kawai muhimmancin addu'a na'am akwai daga hannu yayin addu'a wanda shine dalilin da ya sa Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na'am aha shine abin da nake so a fito da shi yaqinin a wajen yin addu'ar wannan fatin muka wuce in za a roki Allah a yi da karfin zuciyar Allah zai karba ana ce masa a yi manzon Allah yana da yaqini Allah zai kuma yi addu'a yawan yadda kake da imani da tawakkali ga Allah yawan yadda Allah zai amsa addu'a so duk masifa in ta yi maka ka dake zuciyarka ka yadda Allah zai amsa kai Allah madaukakin sarki zai karba eh a daidai wannan guri ina zai na sha faɗa wani sahabi aka zo yayi wa wasu ta'addanci ya balle masa hakori ne aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce to Allah dai abin da ya hukunci وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أجزاء بلي أقول لهم أنك mutumin ya ce manzan Allah yanzu haƙorin ɗan uwana za a balle ya ce ya za a haka za a balle haka Allah ya hukunta ce wallahi ba za a cire ba e shi abin da yake da yake ne tabbas tsakanin shi da Allah inda yadda yake ji a ransa haka tsakaninsa da Allah yake yana da alfarmar da ba za a cire ba ya ce wallahi ba za a cire ba to shi dai manzo Allah bai ce masa komai ba shi dai yayi hukunci shi kuma ya rantse ba za a cire ba kawai ƴan uwan da suka koma masu neman a yi musu kisasi suka tattauna suka tattauna suka ce abin da ya fi alkhairi mu haɗe mu yaji tsuntsayi ne wata ilmu ma zai iya faɗa mu suka dawo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da mun haƙura mun yafe ba ma buƙatar komai har a wajen Allah madaukakin sannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi murmushi yace na rantse da Allah Allah yana da waɗansu mutane in suka ci alwashi Allah ba zai taɓa ba su kunya ba yanzu kaga wani ya ga da farko kamar rahin kunya ce ko amma shi yadda yake ji tsakaninsa da Allah Allah ba zai taɓa ba shi kunya ba bukatarsa ni bukata ta kar a cire shine kuma abin da yake ji kuma Allah in ya bari aka cire kamar na ji kunya yake ji a nan ce wallahi ba za a cire saboda ya san tsakanin da kyau kuma Allah bai bari an cire ba so in ka yadda tsakaninka da Allah da mai kyau ka sha tuta ba abin da zai faru za su karam amma ba da 'yan sanda ba a titi ko ka tashi gaskiya komai zai zo daidai insha Allah na'am sai wani fikihu halaccin yin murmushi idan aka zama da wani abu haka kai mamaki babu laifi sai a yi murmushi a cikin murmushin yana nuna cewa kana mamakin ya haka ta faru ya kai da kallo kana kukan ba ruwa yanzu ka da kai kukan ruwa ya yi yawa sai mana Allah ya mai murmushi na'am wa alaikum assalam na'am eh an yi an faɗe shi a fikihu na biyu na na fuskantar alƙibla a cikin shi wannan ko ana ba kamar shi wani ba a faɗi fuskantar alƙiblan a cikin shi ba amma na baya ne aka faɗi fuskantar alƙibla na ai ka faɗa ko na ya fara baka zatar ansa na'am
na'am
a roƙon ruwa ɗagawar tana wuce irin na addu'a shi na addu'a ana so tafukansu ke kallon fuskarka na roƙon ruwa so ake a ɗaga ta wanda yake kallon ka zai iya hango hamatarka na saurin gazawar ɗan adam ko kuma ƙosawa eh amma fa sun yi ƙoƙari sati guda ruwa na zama malam zani amma dai haka hadisin ya faɗa ne sur'ati malalibin adam saboda saurin ƙosawa ɗan adam ko na a ina ji yanzu garin da zai ɗauki sati guda cir ana zubar ruwa a kansa bai motsa ba tamun fulani sun nan ba ƙaramin girgiza musu za a yi ba na? a ya sha hudu oke a baya? a awa sha hudu ba kaga ko kwana bai kai ba na? na? a gayawa mutum halarcin a gayawa mutumin kwarai ya yi addu'a. So, haka ne, ba haka ba ko? Eh, wata ilko musa ta wata sigar, ko da matsala ta shafe ni ta shafe ka. kuma ana ganin ya dace kai inda ake ganin kai ya kamata kai ba mamaki amma tambihi kai ma'ana ai matsala hada manzon Allah a cikin tarahin ruwa amma haka shi da kansa bai sai ba a fito ayi roƙon ruwa ko kuma bara a muku roƙon ruwa sai ya bari he da mutane da kansu suka ce rumman Allah a roƙa mana ruwa dan ya nuna muku cewa fa ba lalle bane dan kuna hangen ya kamata ai ba kuma ai ka san ya kamata ai a sama ido a'a amma tambihi duk da ka san ya kamata din ai akwai dan abin da ya dace a ciki na'am wa alaikum assalam na'am na'am masha Allah idan ruwa yawa mutane wa kar ake tayon sa dama mutane ne daga jan hakuri sun tafi roƙon ruwa Allah ta kaza dama za a lokaci to madadin waɗannan surutan mutane su dage Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wal birabi wa manabiti shajar Allah wannan ruwan a sa shi a gonakanmu Allah kar ya zamanto masifa a kanmu hawalaina wala alaina Allahumma alal akam Allah a tura hi jigayi ko cikin kwari wa birat kwari da jigayi wa madabiti shajar da plantation inda ake tsara bishiyoyi ko shuke-shuken bishiyoyi da yawa a tura wannan ruwan zai yi tasiri a gurin ita ce abin da ya dace madadin mutane su ke surutu surutu da yawa yana jefa mutane cikin bala'i ita abin da muka faɗa amma duk musulunci in an bu a hankali akwai abin da ya dace ruwa ya yawa Allahumma hawalaina wala alaina sai ga koda zai yi barna idan kana yi da kyakkyawar zuciya da wancan abin da muka faɗa kai sai kaga Allah ya ketarar da bala'in banda gidan sai a bar mai surutun a ga yadda zai na an yi kokari da yawa dan mun kai dozin ina ga ko eh sauran aikin rubutawa duk fikihun ne insha Allah حدثنا الصلت قال حدثنا أبو أوانا عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها عكرمة يا عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو تاغما الله ينا الدعاء رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه إلى حديث البايني حدثنا عاري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو يتجى من ذن الله صلى الله عليه وسلم من قال وانين الطفيل بن عمرو mun gane waye a profile ibn amr wanda yace a hadisin baya a yi wa ƙabilarsa addu'a Allah tsine mata saboda ta yi saƙo ta ƙi karɓar addinin musulunci kuma yanzu ba za ka ji abin mamaki shi wannan profile ibn amr yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama halaka fi hisnin wa mana'atin kana da buƙatar kariya hifin shine gurin da yake ba a iya karyawa ma'ana mutanen da saboda ana yaki in suka tashi gida tsarin gidan da ake ana yin gini ne a cikin gini a cikin gini a cikin gini kuma bayan tun daga farkon bangon bayan ba a iya karyawa kuma duk abin da za ka harba ba zai iya fada cikin wancan gidan ba ko sai ku yi wata uku a bayan gidan su kuma cikin gidan suna kwanta hankalin su kalau kuma ana ajiye duk abin da ake da bukata wanda zai iya shekara a ciki to irin waɗannan guraren ana kiran su hissi mutanen da in suka je yaƙi kuka kulle gari sai a zagaye garin a ce da mu da ku a mai gaziya su tun da a bayan gari suke za su je farauta za a zo a kawo abinci a kawo ko kuna ciki ba mai shiga ba mai fita in kun ji bala'i ko ku bude ko yunwa ta kashi to irin wannan ginin da yake aira da kariya yana da tsaro yana ke kiransa hiti garkuwa kana da buƙatar irin wannan ginin wa mana'a da gwaraza da za su kare ka akan duk wanda yake da buƙatar ya hayo maka sai ce masa hisnin lausi shine inda su mutanen dausin suke ma'ana suna da ƙarfi suna da dabarun yaƙi yanzu za su baka kariya yanzu me ya faru ki da an ce sun ki karɓar musulunci yanzu kuma ana da yakinin za su iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya irin sama da ta da sai karɓo addinin kenan ko ko dai ya zamanto waccan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi Allah ya karɓe ta har mutanen garin sun musulunta suna da buƙatar manzon Allah ya yi jira su ba shi kariya ko kuma manzon Allah yana Madina sai ake kallon kariyar Madinar ba ta kai ba a bar Madina a koma garin su saboda ana iya kawo barazana cikin Madina to in ka koma kabilar wannan barazanar babu qala fa aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake lima zakara Allah lil ansar saboda abinda Allah ya tattala wa mutanen Madina ko dai yana tsamma yana da yakinin Allah yayi wani alheri yana jira yayi hijira mutanen Madina su samu ko kuma dai yayi hijira baya so wannan alheri ya bar mutanen Madina dan haka bai taho ba fa hajarul kufayl tunda shi manzon Allah bai bar Madinar ba hi kufayl sai ya baro ƙabilarsa sai ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi wani cikin mutanen garin shi sai ya iyo hijira tare da shi a Kufai wanda kuma da zai iya zamantowa bayan an ba da dama ne duk wanda musulunta ya zauna a garin su ba a buƙatar hijira saboda kusan ko ina ma ya zamanto garin musulunci to amma shi Nufail yana so lalle su kasance tare da manzon Allah ko cikin kabila ta yace a a sai ya ga to bai bar kabilar ta su zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai yin hijira sai wani ya biyo shi fa marida ar-rajul wanda ya biyo shi sai ya rahin lafiya fa bajira sai ya yi bakin ciki ko ya kosa ko ya gajiya akwai wanda za a ga in yana rahin lafiya baya iya jurewa to sai kasa jurewa na rahin lafiya au kalimatun shabihatun biha ko kalma makamanci yadda dajira ita aka faɗa fa haba ila qarni to da ciwon yayi ciwo tsananin yayi tsanani bala'in yayi bala'i wannan mutumin sai ya jagindi sai ya samu wani ƙaho ya ɗauka fa akhadha fahaba ila karni fa'akaza mishkasan ya ɗauki wani makami faƙaɓa'a wada jaihi ya tsinke jijiyar da take kai jini famata sai ya mutu saboda bala'in ciwon ba zai iya ɗauke bala'in ciwon ba kawai ɗauki makami sai ya tsinke jijiyar cikin shi gaba wadda take kai jini kwakwalwakinan ko cikinka sai ya mutu wadda dai ake yanka dabba da ita ita yahuda ya yanki to ne matsayin wanda ya kashe kansa ne na? kafiri na'am wani da zai sa hannu akan haka a'a ni ko ne wani ne zai sa hannu za ka sa cewa kafiri ne kafiri ne? na'am akwai ta? a'a ni ba inda ya tambaya ba na nufin akwai kuma ba na nufin babu kawai dai so nake mutum ya tabbatar matsayinsa ne na'am shi yasa wani malami da ya rubutu yake cewa su fa malamai kamar sa hannu suke madadin Allah madaukakin sarki wani yana so ya auri wanci to in ka ce eh kana nufi fa kamar takarda aka kama ka sa hannu ka ce Allah ma haka zai ci shi yasa malamai suka ce ita fatawa da kike ganin ba karamar masifa ba ce amma mutane suka rena ta kai ɗin kamar da yawun Allah kake magana ma'ana wannan maganar kamar Allah ne ya faɗa to kaga in kana so ka ce kamar Allah ne ya faɗa hirin da zaka yi ba karami bane ba fa shi yasa mutane su daina garaje a daina shishigi muke taka tsantsan yasa a lokaci aka ce wani ya taho da tafiya mutanen garin su suka hada masa tambayoyi aka je aka samu Malik ibn Anas malik ga tambayoyi mutanen garinmu suke da akwai a ansa tambaya kaza kaza kaza kaza ya shiru sai ce wallahu a'lam tambaya kaza sai ce Allahu a'lam tambaya kaza sai ce Allahu a'lam sai ga tambaya misali in ya zo da 100 ba ta hawa 23 aka amsa ba yace to mu a inda zan taho ba ta ake mana duk duniya ba mai ilimi kamar mali kuma 23 irin irin ko fasmal babu sai 23 to inda kuma mai zan gaya wa mutane yace ka gaya musu malik bai sani ba shi yasa gaskiya kawai daɗi gare ka in kana so ka ga hutu kawai ka faɗi gaskiya kana da akwai ban ka gani ban gani ba ka je ban je ba ba yadda za a ƙure ka ko za a ƙure ka ba ka je ba hekace ka je to da karfe nawa aka daura misali daura aure ne karfe goma a'a gaskiya sha ɗaya aka daura to ina ga agogona ne kaga ka shiga ka haɗu da aiki abin da ya fi sauƙi shine ka ɗauki rayuwa da sauƙi ka barta da sauƙi abin da ka sani ka sani sai ka huta so muke sauƙaƙa wa kanmu a cikin rayuwa shahararriyar magana ce cewa duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne ko wanda ya kashe kansa kafiri ne ina ji kusan kowa ya san magana shahararriya ce ko to amma watakin hadisin zai iya sawa mutane su yi taka tsantsan su sake juyawa da ba wasu abubuwan sai an yi a hankali na fara'ahu tufail fil manam sai shi a tufail ya ga wannan mutumin a cikin mafarki qala sai ce ma fu'ila bika me ya same ka me aka aikata ma da ka kashe kanka me ya faru a lahira kaga kenan ita ma yana nuna kan kan kufail din ya san in an kashe kai bala'in ba karami bane ba me aka yi tun da ya tambaye me aka yi kaga ya san akwai wata maganar banda wannan ma fu'ila bika qala sai ce ufira li bi hijrati ila nabi sallallahu alaihi wasallam an gafarta min saboda hijirar da na biyo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu laifin wayewa gaba ɗaya laifin kwato kam Allah madaukakin sarki aka wasai Allah ce na yafi me yasa ka yafi wata il hijira ba ta zamanto wajibi a kansu ba amma ya zaɓi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin kadai Allah ya ce na yafe ma saboda shi so wani lokaci idan hukunci am ne to kuma akan khas ya kai ta tsantsan misali duk wanda ya kashe kansa kafiri ne muqaddara haka maganar take sai aka ba aka same ka to akara muka lawa ne ya kashe kansa dan wuta ne ko kafiri ne ya za a yi kuma yanzu dan wutan ne ko kafirin ne da malamai suka ce yana da bambanci a ce ma ga gamamman hukunci da kuma abin ya faru a kan mutum shi a karan kansa kama da hukunci akwai bambanci mun gane duk wanda ya kashe kansa mu ɗauka haka yake kafiri ne ko ɗan wuta ne sai aka ce to wane kuma ya kashe kansa Allah sarki mun waye gari wane ya sa igiya ya rataye kansa yana jahannama kenan a wannan kuma garaje ba nan yau ba nan gurin ba gurin hukuncin ka bane hukunci ne na Allah madaukakin sarki hukunci akan ɗaiɗaiku yana da bambanci akan hukunci a dunkule dan an saki nafsi am an ce wanda ya kaza kaza ne sai wani ya aikata kazan to yana da bukatan kai ta tsantsan sai ka kalli abubuwa da yawa kafin ka tabbatar mai da hukunci yasa akwai taharruji idan aka wa mutum tambaya akan wane shi a karantar ba akwai taharruji na na wa alaikum salam na na na eh haka yake duk wanda ya kashe kansa da wani abu Allah zai masa irin wannan makamin a wutar jahannama yake azabtar da shi haka hadisin yake ingantacce ne so yanzu kai akar muka na da tambayar zuwa gurin ka sai wani ya dauki falleliyar wuka sai ya taccaka wa cikin sa sai ya mutu sai aka ba aka same ta aka ce akar muka la mu dira nan ka karanta wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe kansa da wani mukami da irin sa za a mai azaba a wutar jahannama mu jiya kalamin ya caccake cikinsa ya mutu me za ka ce walaikun salam na? e a sun yadda da hadisun ka ma karanta sun ma san ka karanta tun da sun gaya maka ma ka karanta din ka zama ana sun gane kenan sai suka da suke tambayar ka shi ɗin mai hukuncinsa na? wallawa alama shi ne dama to bayanin da nake eh watakil shi wannan ɗin da ya ɗaukar ya caccaka wa kanshi ina fara baka misali mafitarsa ba mamaki a daidai lokacin ma an zare hankalin shi bai ma san me yake aikatawa ba saboda haka bai ma san ya daukar ba bai ma san ya taka ba amma dai yayi raunin da ba zai rayu ba kuma sai ya mutu kaga Allah ne kadai zai iya sanin an zare hankalinsa a lokacin bai san wuka dauka bai san wuka ya taka ba ba wanda zai iya sani a cikin mu sai yasa aka ce to idan hukuncin ya zo kan mutum a karan kansa wanda an san shi to sai an yi takasansa amma babu laifi akara muka Allah mutum ya dauki wuka ya caccaka wa kansa har ya mutu sai ka ce manzan Allah ya ce wanda ya kashe kansa za a mai irin wannan abin na makami a wutar jahannama wanda kuma ya ɗauka ya yi kaza ka ce to wannan abin hukuncin zuwa ga Allah kamar zai fi zama lafiya kalam kuma wata gidan zai ɗau kayi ma karatun ka fahimta sai ka ce ɗan wuta ne yana nan yana caccaka wuka a cikinsa to kuma ta rana ya karasa kuɗin mota daga kano kuma ga ɗan mutumin kana ganin suka maka saboda da ya ganka kawai kana ba shi labarin fakage a wasa baban sai yana jahannama za a yi taimake ka ba za a taimaka maka ba so akalla ko don maslahar zamantakewa musulunci sai ya baka dama in hukunci ya zo kan mutum a karan kansa ka yi taka tsantsan kuma ka nema masa mafita shi haka aka ce ba a hukunci sai an rasa mafita duk inda mutum zai bi ya zille an rasa to sannan ne za a ritsa shi amma inda inda zai biya zille to ba a ritsawa yasa musulunci in ya sa ka a gida ya ce kama barawo so so ake kan ka shiga inda ka dan buɗe windo ta nan ka dan wa saka wannan kofar ka dan lanjana ko kuma ka higa ciki wata kil ko akai ko ahi wata kai in yayi tsalle yadda ki wundan dama baka rufe sosai ba furu sai faɗo ya fita da gudu shikenan ya aka alta wallahi ya gudu shikenan haka ake shi shi musulunci baya so ruf ya rutsa kai kama ka yasa duk abin da aka ce yana da hukunci yana da haddi za ka tabbato ka wahala gare shi a musulunci in ba ikirari mutum yayi ba aka ce yanzu wanda ya zina mutum hudu suka shaida sun gan shi turmi a cikin tabarya shine za a wa hukunci to dan Allah wani irin su ma za ka yi wannan ya zo ya ganka wannan ya shigo ya ganka wannan ya shigo ya ganka ko matanka ce ba da yaro ya taɓa labar za ka da hawa an tafi to kuma tana na wannan kana ina misali wannan ya leko babba ya ganka har ya tabbatar cewa a ina kake wannan ya sake lekowa ya ganka wannan ya sake lekowa ya ganka wannan ya sake lekowa ya ganka a ina yana da matuƙar wahala a samu shi yasa duka haddin da aka yi na a cikin musulunci ba wanda aka yi da irin wannan hanyar mutum hudu sun gani ana yi ba a taba samu ba a zai tarihin musulunci ban san da aka samu wannan ba duka haddin da aka samu sai dai ikirari kuma idan aka samu ikirarin malamai suka zo suka ce maka yace na yi zina ta haddi sai ka tambayi me zina sai ya ga maka me zina ya kai ya take don a sake ba da mabuta malamai suka ce harwa ban da armiya a duka ya tabbata ya kace amma okwata ce yar bendel ko to sai ai haddi ba za a yi ba wasu malamin suka ce tun da armiya ce sai dai kuma bulala mai zaka je don arna duk abin da ake da bukata a buɗa kar dai a ce an yi haddi shi ake da bukata so Allah yana ba da ƙofofi ne da yawa shi yasa idan matsala ta taho kan mutum a karan kanshi to a bashi da ubangijinsa ina ga mun faɗa har a hudu ba a kitabu tafsir yana nan an wa wani wa'azi ka dena ka dena ka dena ya ki bai da alkhairi ne saban Allah madaukakin sarki mai wa'azin har yayi zuciya sai na rantsi Allah ba zai gafarta maka saboda babu wani alheri da za a iya gani kwaya da to amma tunda mutum ne a karan kansa hukuncin yayi hadari sai Allah da kansa ya ce man zallazi ya ta'alla ala Allah waye yake ci ma Allah alwashi har yake rantsuwa yace nayi din ba ka ce ba za a gafarta ba an gafarta kai din tutiyar da kake aikin naka an bata mazo wanda zai gyara maka so shi yasa aiki in ya shafi mutum a karan kansa ai ta katsantsa at-tahawi yace wala nashhadu ala ahadin bi janna illa man shahida alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ba wani mutum kwaya ɗaya tak da zamu daga mu ce dan aljanna in ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dan aljanna ba dan haka duk wanda zai rude ka da kowaye ƙarya yake in dai ba manzon Allah bai ce dan aljanna ne kowaye ƙarya ake sai an je an gani sannan kuma yace babu wani mutum da zamu kafirta da zunubi amma muna jima masu tsoron Allah tsoro duk wanda ya mutu yana sabo muna ji mashi tsoro in Allah ya ga dama ya azabtar da shi ya taje shi in Allah ya ga dama Allah ya fi mashi mun faɗa akwai wanda zai zo alƙiyama babu komai la ilaha illallah mu kaɗai ta ufa amma tun da ya faɗi ta tana zuciyarsa babu rawa Allah kaɗai na abun bauta amma fa duk ɓarnar duniya da shi ake da aka je lahira duk inda za a duba aiki ne na banza tibi-tibi takardu wata har wata kan wata wata har riɗiya take duk na sani kai la ilaha illallah akan takarda amma da ita ɗin Allah zai gafarta mashi to kaga kenan idan abin shafi mutum a karan kansa sai an yi taka tsantsa wata killin abin da ya sa na dan tsawaita a nan kamar wannan hadisin zai sa mu shiga taitayin mu ko da mun tabbatar abu kaza kafirci ne in wane ya aikata ko aka ce ya aikata ka yi taka tsantsan ka ba da hukunci wane ya mutu ka yi taka tsantsan kanka ce kaza ne Allah shi ne kaɗai ya san inda makomar mutane take fatan mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu na aljanna na da tara na wanda ya kashe 99 ya cike da mai fatawar ko aka hi mai fatahi magaraje kuma kamar ƙari ne akan wannan duk wanda ya kashe wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima kaga wannan hukunci ne am duk wanda ya kisa ga abin da za a mashi sai wani zai ce maka malam da gangan na dauki wuka na kashewa ne sai ka ce masa wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu tunda dai jahannama sai aiki kenan ko to da yayi da sa'in da tare yazo samu malam mai ibada yace wai Allah zai gafarta mu fa halli min tauba shi tambaya ma idan ma samu tuba yace babu tuba da tunda ba tuba ko me ne na kawai sai ya kara kawai a ci gaba a nadarin ya tambayi malami yace wa zai iya shiga tsakanin Allah da bawa babu yace Allah zai karbi tubanka amma ina baka shawara idan zaka tuba je gari ka nan ka saba da garin ba za ka bar sa'o ba makwar kana nan garin tafi gari ka ba in ka tuba a can Allah zai taimake ka ka dore akan ayyukan alkhairi niyyar da ya dauka kan ya je garin mala'ika ya dauki ran shi ajalin ya tsare ƴan wuta mala'ikun wuta sun taho mala'ikun azaba sun taho na aljanna rahama sun taho suna rikici kowa suna ganin nasu ne amma Allah da kansa ya sa mala'ika ya dama ƙasa saboda in an auna garin rahama ya ce inda takawa za a yi daidai da daidai su yana cikin matsala sai aka ce to kunan wajen na rahabar ku dama kasar sai aka dama ta da aka da aka dana ya aka samu wannan din ta karu da tako da aka ce to ai ya fi kusa da inda yake ganin rahama ya ci tazara ɗari ne nan yana da hamsin da ɗaya nan yana da arba'in da tara kaga ya fi kusa da me da garin rahama ko ya ci dazara mai yawa a garin rahama din sai aka ce to a sa shi a cikin garin rahama din kaga wannan mutum ɗaya ne to hukuncin sa sai tsakaninsa da Allah madaukakin sarki eh sai ce ma ku ila bika me ya faru gare ka yace kufira ne bi hijrati ila nabi sallallahu alaihi wasallam ala sai ce ma sha'anu ya daika to mu yi samu hannunka tunda ai hannun da yake ciwo ya dauka ya cire ala sai ce faqila cewa aka yi inna la nuslihu minka ma afsatta min yadayka mukan ba za mu gyara ma abin da ka lalata ba na hannunka ciwon hannun da ya mai yawa ya yanke hannun kuma yanke jijiyar da za ta kai wujini wuyanka to da ka yanke hannunka kai ka lalata hannunka kai ka gundule to haka za ka tashi da dungulumi hannun yana jare jare jare jare ba za mu gyara mata amma dai aljanna an gafarta ma za ka shiga aljanna amma da hannu mai jare-jare ƙana to shi a tsofai faƙasa hatsofai ala nabi sallallahu alaihi wasallam tsofai sai ba manzan Allah gafa yadda na ga abokina a cikin mafalci ga abin da ya faru da shi faƙala ce Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma wali yadaihi faghfir ya Allah har ga hannayen nashi kai gafara wa rafa'a yadayhi da zai yi wannan addu'a sai ya daga hannu kaga kalma ɗaya ce zai faɗa Allahumma wali yadayhi faghfir sai ya daga hannayen shi shikenan an wuce ko za a gyara hannun lafiya kalo zai shiga aljanna حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali Allah ina neman tsarin ka daga kasala wa a'udhu bika min al-jubni ina neman tsarin ka daga tsoro wa a'udhu bika min al-harami ina neman tsarin ka daga hirubtu wa a'udhu bika min al-bukhli Allah ina neman tsari daga ruwa Allah ka tsare mu su wannan hadisi ina jin an yi dogon bayani tun ana bayani daga malamai na sati sati na laji ko na gana ya lakta ina ji ta kusa awa ɗaya ce a kan sharhin wannan hadisin yana da kyau ‘yan uwa su saurare ta akwai amfani insha Allah a cikin shi حدثنا خليفة ابن خياط قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد ابن العصم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الله يش أنا عند ظن عبدي إنا عند باوكي زتو aka Allah ya faɗa da kansa cikin hadisin kudu ya matsayin Allah tsakaninku da shi ya ce yadda kake tsammani wani yamin shari na'am wani ya ce yadda kai tunanin Allah haka zai zo ma a mafalki a zuciya? na'am wani to ɗaya daga cikin gure bara a cikin biyu na samu ɗaya magana na na na in ka kawo Allah a kusa yawwa na na na shi abin da mala yake cewa idan za ka yi addu'a yadda ka ɗauka Allah zai amsa haka zai ke ko? wannan addu'a ta ina ga a yau Allah zai amsa haka ke ni to a yau ɗin Allah zai amsa ko? na mala wani yanzu da su da haka ɗin ne yana ƙarfafa hadisanmu na satin da ya wuce ana inda zanni abdi ina a inda bawa ke da haka wannan hadisin wallahi ka'ida ce mai girma a rayuwa ce yasa har kullum wahalar da muke sha dangantakar mu ga Allah kullum muna ganin ba mu da kima ba mu da martaba tsakanin mu da Allah kowa ya lalace gani yake ba abin da zai iya yi sai malamai sun mashi wannan masu dama dama kenan wanda suka fi su lalacewa sai malaman tsubbu wanda suka fi su lalacewa sai ‘yan bori da ‘yan tsubbu da bokaye da ‘yan ina da kale shi a karan kansa bai yadda ba Allah zai amsa to duk idan ka yi tsammani tsakaninka ga Allah ga yadda yake haka kake so kai haka Allah zai maka ina ji na sha faɗa shi ma a cikin lacca hindu bintu utba ɗanta yana ƙarami ya dubiya ta zo ta ɗaga yaro ta juya ta ce Allahu akbar Allah ya raya mana shugaban Qurayshawa ta ce Allah ya tsine mashi albarka in ya zama shugaban Qurayshawa ya zuce ta tace a lokaci ya zan aiki da a ce masa shugaban Qurayshawa ya yi kaɗan shi ne abin da nake so gane ita yadda ta ji a ranta waye ba ƙureshi kuma ai ƙabila ce guda ɗaya duk da martabarta da darajarta ta ce allah ya tsine masa in su yanzu da gaban ƙureshawa ana nan ana nan tun suna arnanci suka dawo musulunci kuma bai bar duniya ba sai dai mulki duniya baki ɗayanci saboda haka ita a lokacin yaƙininta a zuciyar ɗanta ya fi ƙarfin a ce ƙabila ɗaya zai mulka ya fi ƙarfin a ce gari ɗaya zai mulka kuma sai dai mulki duniya ga baki ɗayanta so kaga kenan yadda ka ɗauki Allah a zuciya haka Allah zai zo maka da da kai ma kana da bukata sai ka yadda wannan bukatar an gama ta kare wallahi ta gama ta kare in ba ta biya ba tsakaninka da Allah ne ka sa shakku da haka duk wanda za ka tinkara ka kyautata zuciya ka tinkare shi wallahi bai maka ai akwai wanda ya ce bashi saboda izgilanci aka ji aka ga aka cewa mutum ai ba wanda zai iya karɓa maka sai wannan mai gidan aka nuna gidan manzon Allah sallallahu alaihi mutumin ya bankwasa gida ya ce wani ne ya ce kuɗi na ya hana ni amma an ce ba wanda zai iya karɓar kuɗin sai ka ya ce miji manzon Allah sallallahu alaihi yana da yaƙini kuɗin zai karɓu kuma taimakon sa ga Allah kuma gidan makiyin yana zuwa kwai doka kofa gwam gwam gwam mutumin ya buɗe ya ce ka kuɗin wannan mutum ya ce to kawai kowa gida ya bude ya kirgo kudi ya ce gashi da ya gama da majalisa ya zauna aka ce amma ka ba mu kunya duk yadda kake zagi da fadar bakar magana a kansa kai tsaye magana da ko lati ba mu yace ba ku ga abin da na gani ba so kaga kenan in ka sa imani da Allah yadda abin zai je a hannun Allah ke ba a hannunka ba to amma matsala in muka yi mu tsanyi tambaya wani ya zo tambaye ka yace gobe kai ne shugaban kasa ba zai yi ba ka san me yasa ce ba zai yi ba shine da kansa da kansa ya lissafa ya za a yi a jingurin saboda haka yi aji hukuncin Allah a wannan guri din gobe kai ne shugaban kasa ka ce Allah kai ne in kana so ke rako ana inda zan yi abdi kuma ba na nufin namin ya mutu ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza da'ani ina tare da shi a lokacin da yake addu'a ta Allah Allah ka zamanto tare da mu a duk inda muke Allah ka karfafe mu Allah ka raya mu musulmi Allah ka kashe mu musulmi abinda muka faɗa daidai Allah ka amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ka nuna mana dan mu gyara bi ake da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Ridin gero dawa duk ana fidda musu zakka matsawar abin da ka samu ya kai bahu shida da ɗori kaɗan ya isa zakka. Kuma abin da ake nufi ba wai shidan kaɗai za ka fiddawa ba, a'a duka abin da ka samu shi za ka haɗa ka raba gida goma ka ɗau tara ka ba da ɗaya in ka ɗauki ɗayan na in ka ɗauki ɗayan da za ka ba da in san samu ne shi ma ka raba gida uku ‘yan uwanka wanda ba su da haƙƙin ciyarwa a kanka su samu maƙwabtanka da suke kewaye da kai su samu waɗanda kuke tare da su in a ƙauyen da kake noma ne ko riga ne su masu samu wallahu ta'ala na na na mafalki zai yi wankan janaba ko kuma ya mafalki ne wankan janaba wankan janaba ya hau kan shi eh da ya wankan kuma da ya zo wankan sabulu ne taba albasare shi eh wankan sa yana nan ba abin da ya same shi insha Allah eh matsawar ba da sha'awa aka taba azzakari ba baya kare alwala wa hal huwa illa bid'atun minkum ba kuma bane ai tsoka ce a jikin ka na'am na'am na'am na'am barayi sunansu har a gaban Allah tun da har ka san ka rubuto babanka yana da kuɗi ka yi wayan ana da kuɗi kai ne mutumin banza mai son banza ta tafi ka nemi nasa na ubanka nasa ne kuma naka nasa ne eh wallahi yara da da yawa na isan banza suka tashi da kawai suna zaune ubansu yana da akwai amu sun an hana su kewa gihiyar uba ina ruwan gihiyar uba ce yi bai san ciwon kudin sa saboda Allah ya mutum ya tahi kin yana karami ya yi wahala ya yi komai ya yi karatu ya tara kuɗi amma wai bai san yadda zai da kuɗin sa bai matarsa ta gama zaune abu zai na hankali banza da wani in za ka nemi kuɗi ka tafi ka nemi kuɗi ka nemi naka kuma an ka tara ran da babanka ya buɗe ya tsakura kuma naka ne naka ne kai kuma an ka taba wallahi sai Allah ya kama eh ka tafi ka nemi naka to na na wa alaikum assalam na eh ya kashe kansa eh Ƙwarai da gaske shi ana so wanda ya yi babban sabo kisan kai ko da bai sa ma tabbatuwa a wuta ba baka zama arne ba ƙari ne tambaya ne da hadisin na malam yasa da kuma abin da muka yi magana nan da ya kashe kansa akan da yake tambaya da kuma da ya taɓa kashe kansa ma har aka kima masa a sallah mutane da ke gudan shi wannan babu laifi idan mutum ya wani babban sabo a nuna ƙyanƙyami wajen sallatarsa saboda kar wani ya sha'awar mai da irin wannan sabo to ko arna a yan iska mashaya giya da wai za a ga tsoro suke kasu mutu a ce ba za a sallace su suna jin tsoro to wannan abin wani siyasa ce ta ladabtarwa duk wanda ya mutu yana da wasu munanan ayyuka da aka sani ana so a yi ƙyanƙyamin sallata shi don ya zama to darasi a kan nan baya kuma mutanen da da malaman da sun tsabbaka wannan a rayuwarsa kuma an samu gyara da ita yanzu wallahi masu wasu laifuffuka wanda suka yi kuka da shi ɗayansu ya mutu mutane wane wane ya mutu a yi banza wane ya mutu to wani ya mutu wannan ya yi gabas wani ya mutu wannan ya yi yamma tun da zaba har magariba a rasa yadda za a yi to za a ga abokansa a wannan irin ta'asar da barna za su ji tsoro so yana da kyau gaskiya wanda aka san sun yi kuka akan wani sako ba sa boye wannan sakon wala bai kamata mutane suke tururuwa a wajen jana'izarsu amma dai mun taho bala'i ne na ƙarshen zamani duk abin da ka aikata har riga ya riga ya yake a gawar waye za su ma sallah waye za su sauke duk mutum yana da sabo babu ne mutum ya kashe kansa da kansa da gangan an san da gangan ne ko da ba a ce dan wuta bane to mutane su yi baya baya da wasu abubuwa na sai ya zama to darasi akan na baya ba su aikata ba wallahi ta'ala na'am na'am eh na na eh a tambayar da yake mutum yana barna abin da yake zunubi ne kuma kai ka san bai dace ba amma ba za ka iya karanto mai hadisi ko aya da ta haramta wani aikin ba shikenan sai dai ka kyale shi a sai ka mai lafazi irin na nasiha wanda wannan abin da kake ina ga bai dace da martabarka da mutuncinka ba ina ga bai dace ba a zanka akan hali iri kaza da kaza musamman kana musulmi mutumin kirki kuma na san karantarwa addinin nan ba za ta koyi gare ka ba ka ji tsoron Allah ka bari shikenan ba sai ka ce masa Allah ce ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dai akwai lafuza da ake wa mutum na tara kasa wannan kai ni ko ban yi tsammani ba za a same ka kai ma a irin wannan aiki shikenan ta ishi mai hankali wallahi ta'ala na'am eh eh eh eh eh mm mm eh na idan na fahimce ka ko so nake ka taka burki na duk halin da kake in ka roki Allah Allah madaukake sarki zai amsa maka kuma zai ji ka sai dai kuma akwai wasu addu'o'i da bukatu da ake da akwai babu laifi idan an wa Allah fadan shi kan ka tambaye shi misali ina da bukata a wajen ubangiji sai na yi sadaka kuma sai na yi addu'a a bayan sadaka sai na yi sallah sai na yi addu'a a bayan sallah sai na yi karatun alƙur'ani sai na yi addu'a a bayan alƙur'ani ina nufin ƙarawa addu'ar sadashin karɓuwa take a wajen Allah maɗaukakin sarki amma kai tsaye yanzu buƙatar ta kuma ga kace Allah ina buƙata Allah ka bani ai amma kuma ka zauna ka yi mata hiri na musamman amma ba wajen cewa wani kaje kaje kaje ba shi nake nufi ba kai din tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki Allah ya samu dace kuma babu laifi mutum ya nemi ɗan uwansa mutanen arziki su tsaya shi da addu'a ina da bukata matsala kaza ta taso mu da Allah ya uwa ku taya ni da addu'a Allah ya cimma mun buri na inda alkhairi wannan babu laifi a ciki mutanen arziki mutanen alkhairi a nemi gudunmuwa su wajen addu'a wannan babu laifi wallahu ta'ala a'lam na amma da karfin laifi da kai na ba daga hannu a addu'a a bayan sallar farilla shine malamai suka kalli dukkanin addu'o'in da ake a bayan sallar farilla ne menene wasu irin addu'a ce addu'a kala biyu ce suka ce akwai du'a'u ibada wa du'a'u mas'ala akwai addu'a da sunanta addu'a amma ibada ce take akwai addu'a sunanta addu'a amma roƙo kake so ka kalli waɗannan su ne addu'o'in da manzon Allah ya su a salloli daban-daban a bayan sallar farilla in ka kalle su sunan su ibada har yanzu ba roƙo ake a cikin su ba to yasa ina gudu daga hannu tun da ba roƙo kake ba saboda haka yasa aka ce ba a daga hannu a gurin dalilin da kuma yasa aka ce ba a daga hannu a gurin shine in ka kare sallar farilla ba a daga hannu kuma Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba a yi a bayan sallah duk abin da kake da bukata in so kake a karba yi cikin sujada manzo Allah ce shine tabbacin za a karba maka to in kai addu'a kana da tabbacin an karba maka bayan ka kare sallah sai kawai Allah kirari da yabo shikenan sai ka miƙe Allah ya sa albarkan Allah da an karba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin